أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نعم to a yau muna sha takwas ne ko sha takwas ga watan safar hijirar annabi muhammad sha bakwai to sha bakwai ga watan ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 25 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya na malam abul hasan ashadili rahimahullah wanda muke bin sharhin ainihin wato fatuhu rabbil bariya na profesa muhammadu mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wanda muna darasi na 64 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu ne a kan sallar roƙon ruwa ko mun tattauna game da salatul kusufi sifar yadda ake yin sallar mun yi bayani gwargwado sannan mun yi magana game da ɗaga hannu a cikin addu'a ta roƙon ruwa sannan mun karanta matsalar juya tufafi ko dai sama ya koma ƙasa ko ciki ya dawo waje sannan mun yi magana akan hudu ba kafin sallar roƙon ruwa ko kuma bayan sallar roƙon ruwa sannan mun yi bayanin kaifiyar ita kanta addu'a ɗin da kuma abin da aka ruwaito na addu'o'i akan ainihin wato roƙon ruwa inda mun karanta addu'o'i wajen guda ainihin wato uku wanda suke magana akan addu'o'in roƙon ruwa sannan abu na kusan biyar shine addu'ar ɗauke ruwan sama ɗin in yayi yawa ma'ana an yi addu'a saboda halin fari allah ya ba da ruwa kuma sai ya zamto ruwan ya yi yawan da kuma ya fi ƙarfin bukatar da mutane suke da ita to akwai kuma addu'ar da annabi ya koyar wadda in ruwa ya yi yawa yana rusau gidaje suna zubewa to za a iya zuwa kuma a yi wannan addu'ar da roƙon Allah ta'ala ya ɗauke ruwa ɗin sannan mun tattauna akan matsalar ita shi roƙon ruwan nan ana iya yin sa ba sai an fita zuwa sallah ba ma'ana ana iya ko a hudubar juma'a wato ba sai an yi fita ta musamman don roƙon ruwan ba akan iya amfani da wata gaba da ake ciki kamar yanzu misali an yi karatu za a tashi mu yi tawassuli da wannan karatun mu roƙi Allah ya bada ruwan ana cikin halin fari ko ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar ba tare da yayi sallar ita roƙon ruwa din ba to za mu tashi faslun qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace faslun fi rak'atay al-fajr ce fasalin da zai yi bayani a cikin rakawo'i biyu na alfijir wanda muka fi sani da raka'atan alfajir qala al-musannif raka'atal alfajr raghibatun taftaqiru ila niyyatin takhussuha abul hassan ashadili yake cewa rakatul fajiri raka'o'i biyu na alfujir ragibatun ababan so ne ababan kwaɗayi ne taftaqiru ila niyyatin kuma raka'o'i ne da suke bukatar a yi niyyar yin su kuma niyyar ta khussuha niyyar da take bance su mimma warada fi fadliha na daga cikin abin da yazo akan falalar raka'atan fajir hadithu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha akwai hadithun uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yace raka'o'i biyun nan tal da ake yi wato na ketowar alfujir to sun fi duniya alheri da abin da ke cikinta sun fi duniya alkhairi da abin da ke cikin duniya su wannan rakawai biyan din wanda galibi wasu za ga suna sakaci ko kuma ba sa yin su suna da falala sosai domin falalar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato yin su yafi a baka duniya da abin da ke cikin ta wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 725 wa fi riwayatin anha daga wata ruwaya dai daga nana aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahuma ahabbu ilayya min ad-dunya jami'a yace wannan rakawoyin guda biyu na na rakatul fajri ni su na fi so sama da abani duniya gabaki ɗayanta ka duba dai duniyar nan yanda mutane suke ta ake ta neman ta ido buɗe ko ido rufe ido rufe ko yawwa yanda ake ta neman ta ido rufe amma ga wasu rakawoyi guda biyu wanda mahimmancinsu da falalarsu da ladansu sun fi duniya da abin da ke ciki ga baki dayanta annabi sallallahu alaihi wasallam ce lahuma wannan rakawoyin guda biyu a habbu ilayya wallahi ni su na fi so minar duniya fiye da yadda nake son duniya jami'an ga baki dayanta ma'ana fiye da son annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da wani abu da ke cikin duniya ga baki daya wannan hadithin shi ma wato masdar sabiq shi ma dai imam muslim ne ya fitar da shi وعنها رضي الله عنها قالت تتي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من التو... من النوافل أشد أشد معاهدة من الركعتين قبل الفجر أم المؤمنين عائشة الله يقرأ متى تتي منزل الله صلى الله عليه وسلم بيكسن شيء أكم وانا أبنا نافل فلي أشد معاهدة وان دي أنا سابا واد سوبا من الركعتين قبل الفجر في يد ركوئي بين ننكافن الفجر annabi ya saba da su baya barin su yana tsananin yin su wannan hadithin shi ma imam bukhari hadithi na 1169 imam muslim ma ya fitar da shi hadithi na 724 wa fi riwayatin anha a wata ruwaya da ta na Aisha tace lam yakun yada'ahuma lam yakun yada'ahuma abada annabi sallallahu alaihi wasallam da dai baya barin waɗannan rakawai guda biyu ko da yaushe yana yin su kuma ga su ba su da wani wahala raka'a biyu ne kuma sauƙaƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su baya barin su wannan hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 1159 waqatu salati waqatu salati rak'atay al-fajr waqatu salatu rak'atay al-fajr lokacin sallar a wato wannan sallar rakatul fajr din ko kace waqatu salati rakatayil fajr sai zama waqatu da salati sai zama mudaf wa mudafun ilaihi kenan waqatu salati rakatayil fajr ma'ana lokacin da ake yin wannan rakawoyi guda biyu na alfajr din yanzu dai an ga an kwadaitar da mu shi yasa kaga shi Abul Hasan Ash-Shadhili tun da littafin sa na fiqh ne bai ka hadisan ba kawai sai ya ce rakatul fajr ragibatun kawai sai bari iyana kalmar ragibatun din ita ta jawo hankalin profesa ya kawo maka hadisan da suke nuna cewa lalle wannan raka'o'i guda biyun ababen kwaɗayi ne domin ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar waɗannan raka'o'i guda biyu to bayan an kwaɗaitar da mu mu dinga yin rakatul fajiri a wani lokaci ake yin rakatul fajiri qala al-musannif wa waqtuha ba'da tulu'il fajr lokacin yin su shine bayan al-fajr ya keto bayan alfujir na gaskiya tunda alfujir kala biyu ne akwai alfajiru sadiq akwai alkazi to alfajiru sadiq in ya bullo to lokacin yin rakatul fajr kenan wa man dakhala masjida sai malai ya kawo mas'ala ta fiqhu sai ce wanda ya shigo masallaci gashi an kwadaitar da rakatul fajr an nuna mahimmancinsu an nuna ababen kwaɗayi ne bai kamata mutum ya yi sakaci da wasarere da rashin da yinsu ba to sai kuma gashi ya shigo masallaci bai sami yinsu ba a gida yana ta ƙoƙarin ya shigo masallaci zai yi su yana zuwa masallaci fa waje da imama yusalli subha sai ya samu liman yana yin sallah asuba mala yace tarakahuma wa dakhala ma'ahu sai ya bar duk da cewa ababen kwaɗayi ne wato suna da falala to sai mutum ya haƙura da su ya basu wa dakhala ma'ahu sai ya shiga sallar asuba tare da liman wa in uqimat alaihi salatu ko da an tada iqamar sallar asuba wa huwa kharijul masjid yana wajen masallaci ba zai ce to tunda shi ai ba a cikin masallaci yake ba a waje yake bari ya gaggauta yin su fa innahu yarka'uhuma ma lam yakhaffa wa taraka'a anan sai malam yace to sai maza maza ya raka'ance su matukar ba zai rasa raka'a ba idan a cikin masallaci yake ya riga ya makara sai ya bi liman idan kuma yana wajen masallaci aka tada iqama an tada iqamar sallar asuba yana waje bai riga ya shigo masallaci ba kuma bai yi su ba to sai maza maza ya rakatal fajr din matukar baya tsoron zai rasa raka'a ɗaya ta asuba fa in khafa zalika in ko yana tsoron zai iya rasa raka'a kafin yayi rakatal fajr zai iya rasa raka'a ɗaya da khala ma al imam to sai ya bar rakatal fajr din sai ya shiga sallar asuba tare da liman a doktor ko professor muhammadu mansur yake cewa rakatal fajr sunnatun qabaliyya raka'o'i biyu na alfijir din nan sunnoni ne da ake yi na sallah kuma gabanin sallar asuba suna tunda akwai sunnatun kabaliya akwai ba'diya to wannan ita rakatul fajr sunna ce kabaliya wanda ake yin ta kafin ai sallar asuba fa idza dakhala al masjida to idan mutum ya shigo masallaci wa qad uqimatis sala an riga an ta da sallah dakhala ma al imam kawai sai ya shiga sallar asuba tare da liman sai ya haƙura da rakatul fajr din thumma qadaha in ya so sai ya rama rakatul fajr din in sha'a in ya ga dama ba da salatul fajr bayan sallar asuba aw yu'akhiraha ko kuma ya jinkirta rama ta din ila dulu'i shamsu har sai rana ta fito fa yusalliha sai ya sallaci rakatul fajr din qada'an ramuwa ba'dar tifa'iha bayan dagawar rana rana ta fito kenan kullu zalika wasi'un duk yanda ya halatta shi yasa sai ga masallaci wani da an idar da sallah ya tashi ya yi ta an fahimta ya yi wani kuma kila ya ɗauki ainihin fahimtar sai rana ta fito sai ya rama shi ma ya yi shi sa malace kullu zalika wasi'un ba rigima a nan in kaga wani bai yi ba sai da rana ta fito ya yi shi kenan fala ba in kaga wani kuma ana idar da sallah asuba ya tashi ya kawo su duk akwai damar yin haka kuma yin su bayan sallar asuba din mubasharatan kamar shi zai fi wato zai fi daidai domin ko kuma shine zai fi domin kada mutum ya bari sai rana ta fito kila mutum ya shagala ko ya sha'afa ya shiga sabgogin rayuwa na yau da kullum amma kaga in mutum mai himma ne sallar tana ransa yana tuno waɗancan hadisan rakatul fajr da khairu min ad-dunya wa ma fiha to in ma ya jinkirta ba zai manta ba zai yi hakuri domin duk abin da zai je nema bai kai su ba to da haka zai yi kokari amma dai ka san wanda bai saba yin salloli a wannan lokacin ba to galibi kila in yace sai ya bari rana ta fito zai iya rasa su ala ayi halin dai babu wani ainihin wato matsawa akan wannan ko dai mutum ana idar da sallar asuba ya tashi ya rama su ko kuma mutum ya bari sai rana ta fito sai ya rama su an qais bin amr radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli ba'da salati subhi an karbo hadisi daga qais bin amr Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya ga wani mutum yusalli ba'da salati subhi rak'atayn ya ganshi yayi sallah raka'a biyu bayan an yi sallah asuba fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wannan mutumin salatu subhi rak'atani ai sallah asuba raka'a biyu ce an yi biyu kuma naga ka sake tashi ka sake yin wasu biyu baka san sallah asuba biyu bace fa qala ar-rajul sai mutumin yace inni lam akun sallaitu rak'atayn allatayn qablahuma fa sallaituhuma al-an yace ya maikin Allah ai ban yi salloli raka'a biyun nan da ake yi kafin sallar asuba ba raka'atul fajr kenan to shine yanzu na sallace su fa sakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru ta zama wace irin sunna ta zama ta qaririya ko an samu sunna ta kaririya yayi kuma yayi wa annabi bayani kuma annabi bai ce ba daidai ba ne ka bari sai lokaci kaza sai annabi ya shiru shirin yana nuna cewa ya halatta yin ta bayan sallah asuba mu basharata wannan hadithi imam ahmad ya fitar da shi hadithi na a mujalladinsa na biyar shafi na 447 imam abu dawud a hadithi na 1267 alhakim mujalladi na farko shafi na 274 a imam albayhaqi a cikin alkubra mujalladi na biyu shafi na 483 walahu turuqun kathira mala yace wannan hadisin yana da hanyoyi da dama la yakhlu shay'un minha min da'ab kowace hanya dai akwai ɗan kace na ce ma'ana akwai ɗan rauni a cikin ta ba ta iya kubuta daga rauni lakin sahahul albani fi sayi abi dawud duk da cewa imam albani ya inganta wato ya tattara hanyoyin ya inganta hadithin a koma cikin sahihu abi dawud a hadithi na 1267 wa raji at-tamhid kuma ka koma cikin at-tamhid na ibnu abdul bar mujalladi na uku shafi na ainihin wato shafi na 37 da kuma alistizkar mujalladi na biyu shafi na 134 za ka samu ƙarin bayani game da yin game da wannan matsala وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من لم يصلي ركعتي الفجر دو وند بي ركعتي الفجر با فليصليهما بعد ما تطلع الشمس to ya rama su ya sallace su bayan rana ta fito wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda yake ainihin wato imam at-tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 423 wa jawwadahu an-nawawi imam an-nawawi ya ce hadithi ne mai kyau fil khulasa mujalladi na daya shafi na 612 sannan imam albani ya inganta shi cikin sahihul jami hadithi na 6542 warrajihu mala ya ce zance mafi rinjaye shin a yi ta ana yin sallar asuba ko a bari sai rana ta fito a ramata sai ce zance mafi rinjaye annahu la yarka'ahuma idza uqimatus sala zance mafi inganci dai ba zai yi wannan rak'atayil fajr din ba in an riga an ta da sallar asuba kaga wancan magana ta malam cewa idan mutum yana wajen masallaci kuma ba zai rasa raka'a ba zai iya yin su to ba shi ba ne ƙauli rajihi ƙauli ne marjuhi ƙauli rajihi shine in an riga an tada sallah asuba to ba za ka yi sallaci rakatul fajr ba walau kana kharijal masjid ko da ko mutum yana wajen masallaci bai shigo din ba bal ya harisu ala idraki takbiratul ihram abin da ya kamata mutum ya fi kwadayi shine yayi kwadayin riskar kabbara harama ma al imam tare da liman domin ya ce sai ya yi rakatul fajr to kaga maganar samun abin nan kabbara harama bai taso ba zai kubuce masa li hadith abi hurairah radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda hadithin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba in an riga an ta da sallah to babu wata sallah sai ta farilla to yanzu an riga an ta da sallar asuba to babu wata sallah ta rakatul fajr illa maktuba sai ita sallar asuba din wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi na 710 ka koma cikin sharhin da imam nawawi ya yi masa sha'in mujalladi na hudu shafi na 221 qala tirmidhi imam tirmidhi yace wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al ilm wasu daga cikin malamai suna aiki da wannan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairihim da wasunsu idza uqimatis salatu alla yusalli ar-rajulu illa al-maktuba shine idan an riga an tada sallah farilla to kada mutum yayi wata sallah sai ta farilla wa bihi yaqulu sufyan ath-thauri kuma wannan shine abinda sufyan ath-thauri yake bada fatawa yake fada wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad wa ishaq da imamu ahmad da imam ishaq bin rahuya a koma cikin aljami'u na imamu tirmidhi babi na 308 bayan hadisi mai lamba ta 408 wa qala an-nawawi rahimahullah imamu nawawi Allah masa rahma yace qala shafi'i wal ashab imamu shafi'i wal ashab da almajiransa suna sun ce idza uqimatis salah in an riga an tada sallah kuri hali kulli man aradal farida to an karhanta wa duk wanda zai sallaci farilla iftitaha nafilatin kuma ya bude wata wato ya kirkiri wata sallar nafila na fata an gane sawa'un kanat sunnatan ratiba li tilka sala babu bambanci duk ɗaya ne wannan sallar da yake so yayi sunna ce ratiba ta wannan sallar farillar aw tahiyata masjidin ko kuma gaisuwar masallaci ce aw gairihi ba ko wani haka li umumi hadal hadith saboda fadin wannan hadithin da gamewarsa wa sawa faragal mu'adhdhinu min iqamati wa sawa'un didde ne kuma faragal mu'adhdhinu min iqamati salah shin ladan ya gama tada iqamar sallah am kana fi asna'iha ko yana cikin tada iqama din wa sawa'in kuma didde ne alima annahu yafrugu minan nafila shi mutum ya san cewa zai iya gama sallan nafilan ma wa yudrika ihramal imam ya riski kabbara haramal liman amla ko kuma baya ganin zai iya riska li umumil hadith saboda gamewar wannan hadisin hadha mazhabuna yace wannan shine mazhabunmu wa bihi qala umar bin khattab kuma wannan shine mazhabun umar dan khattab wa ibnuhu da kuma ɗansa abdullahi dan umar wa abu huraira da abu huraira wa sa'id bin wa sa'id bin jubair da sa'id bin jubairin wa ibn sirin da ibn sirin wa urwatu da urwa ibn zubair wa ahmadu wa ishaq da ishaqu wa abu thawr da abu thawr wa haka ibnul munzir haka ibnul munzir ya hakaito an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud annahu salla rak'atayil fajr yayi salla raka wato yayi rak'atal fajr wal imam fil maktuba wato shi ibnul munzir ya hakaito wata wani athar daga ibn mas'ud cewa abdullahi dan mas'ud yayi salla rak'atal fajr din nan wal imam fil maktuba kuma galiman yana sallar farilla wa qala ta'ifa shi sa wasu malamai suka ce idza wajadahu في الفجر ولم يكن صلى سنتها يخرج الى خارج المسجد فيصليها wai idan mutum ya zo masallaci ya tarar da limaminsa ya riga ya shiga sallar asuba shi kuma bai riga ya sallaci sunnar sallar asuba ta rakatul fajr ba to zai fito ne wajen masallaci ya sallace ta ita rakatul fajr din thumma yadkhulu sannan sai kuma ya shiga masallaci fa yusalli ma ahul farida ya sallaci sallar farilla tare da shi wa qala malikun mithla imam malik shi ma haka ya faɗa in lam ya haffa watan raka'a amma ya sa sharadi ya ce in dai bai ji tsoron kubcewar raka'a ba fa in khafahu in ko ya ji tsoron kubcewar raka'a sallama al imam to yayi sallar asuba tare da liman wa qala sa'id ibn abdullah ibn abdul aziz wato sa'id ibn abdul aziz wa abu hanifa suka ce in damiya an yudrika salatal imam in dai ya sa yana tsammani yana sa ran ya riski sallah tare da liman sallahuma in dai zai samu sallah tare da liman to ya sallaci raka'atul fajr din fi janibil masjid a gefen masallaci wa illa in kuma yana ganin in ya tsaya yin raka'atul fajr to sallah tare da liman ta asuba za ta kubce masa fal yuhrim ma'ahu to sai harama ya shiga sallar asuba tare da liman ina fata an gane ka koma cikin almajmu mujalladi na uku shafi na 550 وقال ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر رحمه الله يتي الحجة عند التنازع السنة أما فحجة لوكتين دا malamai suka yi saɓani shine a koma zuwa sunna malam ibn abd albar kenan yace tunda wasu sun ce a'a ka shiga cikin sallar asuba tare da liman ka bar rakatul fajiri wasu sun ce a'a zaka iya yin rakatul fajiri ka shiga sallah tare da liman matukar ba za ka rasa sallah ba to sai a ibn abdulbar ya ce alhujjatu hujja ba a ƙarƙashin saɓanin malamai hujja take ba tana wato inda ta nazo lokacin da malamai suka yi saɓani ma to hujja shine a sunna komawa zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam faman adla biha faqad aflaha duk wanda ya matsa ya zama kusa da sunna to ya rabauta sai ka duba a ciki wanne ne yafi kusa da sunna sai ka ɗauka shine faman adla biha wanda yafi kusa da sunna faqad aflaha wannan ya rabauta wa tarku tanaffuli ba inda iqamati sala barin yin nafila lokacin da aka tada iqamar sallah wa tadarukiha ba'da qada'il fardi da kuma riskar da ita bayan gama farilla a qarabu ila ittiba'i sunna shi yafi kusa da bin sunna ka zo ka tarar an riga an tada sallah sai kai kabbara ka bi sallah asuba tare da liman in ya idar sai ka rama su bayan sallah asuba ba shikenan ba shikenan malai ce wannan shine yafi kusa da bin sunna wa ya ta'ayyadu zalika min haythul ma'ana kuma wato wa ya ta'ayyadu zalika min haythul ma'ana bi anna qawluhu fil iqama hayya 'ala salat yake cewa abinda zai karfafi wannan ta fuskar ma'ana shine fadin shi kansa mai kiran sallah fil iqama a wajen iqama da yace hayya 'ala salat ma'ana halummu ila salat ma'ana ku taho zuwa sallah allati yuqama laha wadda shi yake mata iqama yanzu fa as'adun nas bi imtithali hadha al-amr mafi arzikin mutane wajen bin wannan umarni mallam ya tashagal anhu bi gairihi shine wanda bai shagaltu da wani abu ba sai ita wannan sallah din wallahu a'lam na fata an gane mallam ya tashagal anhu bi gairi wanda bai shagaltu ga barin wannan hayya ala salatin ba bi gairihi da waninta to wannan shine mafi arzikin mutane kamar dai duk ana karfafa mana cewa zancen da ya fi inganci shine in an tada sallah to ka bi sallah tare da liman bayan an idan sai kuma ka yarkatal fajr a koma cikin fatowar bari mujalladi na biyu shafi na 150 zuwa 151 alqira'atu fi salati rak'atayil fajr to me ake karantawa in za a yi sallolin nan na rakatal fajr قال المصنف ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط كوي yace an so wanda zai raka talfajiri ya karanta fatiha kurum karanta fatiha kawai yusannu takfifal qira'ati fi salatin rak'atay al-fajr an dai sunnanta a sassauta karatu wajen yin rakatal fajiri kar kai dogon karatu yin dogon karatu a rakatal fajiri ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar rakatal fajiri shine a sassauta karatun li wurudi zalika fi sunna saboda hakan ne hakan shine yazo a sunna fa in iktafa fihi ma bi ummil qur'an fala haraj in mutun ya takaito iya fatiha kawai fala haraj babu wani laifi wa in zada bi ba'd ma warada amma fa idan ya ƙara wani abu cikin abin da aka ruwaito fa huwa hasanun ya kyauta qalat ummul mu'minina hafsa ummul mu'minina na hafsa Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr tace manzo Allah ya kasance yana yin rak'o'i biyun al-fajr fi baiti a daki na yukhaffifuhuma jiddan tace yana sassauta su kware da gaske ba su da tsawo in aka ce takhfif sassauta su yake yi shi yasa za ga wasu ruwayoyin da na Aisha tace tana mako kwantan ya an karanta fatiha makuwa saboda yadda yake yin su da sauri ko yake yin su ba tare da nauyi ba wani aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabl gada manzo Allah ya kasance yana yin raka'a biyun nan kafin sallar asuba fayukhaffifuhuma fayukhaffifuhuma ya sassauta su kuma hatta inni la ashukku tace hanni nakan yi kokwanto a qara'a fihi ma bi fatihatil kitabi amla ya ku karanta fatiha a cikin su tun daga farkon ta har karshe kuwa ko kuwa sabida ka duba kaga ba magana sura ake ba ita kanta fatiha tana kokwantan yana gama ta duka kuwa yake yin ruku'u sabida yanda yake sassauta wannan raka'o'i guda biyu na alfujir na fata an gane wa anha radiyallahu anha qalat daga dai uwar mumine Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mati suratani yuqra'u fihi ma ko yuqra'u bihi ma fi rak'atayn qabla al-fajr ma dalla da surorin nan da ake karanta su a rakawoyi biyun nan kafin alfujir qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun shi sa kaga can mala yace in mutum ya takaito a fatiyar yayi amma in ya kara ya kyauta to kaga saboda wannan hadithin ni'imatu suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr ma dalla da surorin nan guda biyu da ake karanta su a rakawoyi biyu kafin al-fajr sune qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun wannan hadithi imam ahmad ya fitar da shi hadithi a mujalladi na hudu shafi na 225 ibn majah hadithi na 1100 da 48 haka ibnu khuzaima hadisi na 1114 wa huwa fi sahihil jami' kuma yana ya zo a cikin sahihul jami' a wato na 944 wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ma uhsi ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib bazan iya kirga sau nawa na ji manzon Allah sallahu alaihi wasallama yana karantawa a rakawo'i biyu bayan magariba wa firrakatai ne ba'ad alfajir da rakawo'i biyu qabal alfajir kafin asuba bi qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad to hadithan abi huraira to wa an abi huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay alfajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad haka abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad a rakawoyi biyan nan na alfujir bayan fatiha qul ya raka'a ta farko bayan fatiha qul huwallahu raka'a ta biyu wannan shi kuma hadithi ne wanda imam muslim ya ruwaito shi hadithi na 726 sai hadithin abdullahi dan mas'ud an ibn mas'ud na radiyallahu anhu kale ce ma uhusi ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bazan iya kirga sau nawa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u yana karantawa ba fil raka'atayn ba'da al-maghrib a raka'o'i biyu bayan magariba wa fil raka'atayn qabla al-fajr da kuma raka'o'i biyu kafin al-fajr ba bi qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad yace bazan iya kirga sau nawa naji annabi ya karanta waɗannan surorin a waɗannan sallolin ba wannan hadithin hadisi ne hassan imam tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 429 sannan shek albani ya inganta ya hassana hadithin a cikin sahihu sunan tirmidhi na 355 wa ibn abbas na radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajr fi al-ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في سورة البقرة آية 136 Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan karanta a rakawoyi biyan alfujir din nan a raka farko daga cikin su yana karanta wannan qulu amanna billahi cikin suratul baqara al-ayatu al-aya allati fil baqara wa fil akhirati minhuma a raka'a ta biyu kuma a cikin wannan rakawoyin guda biyu to ta ƙarshen yakan karanta amanna billahi washhad bi anna muslimun cikin ali imran aya ta 52 wannan hadisin shi ma imam muslim ya fitar da shi hadisi na 727 faslun fi salati duha malai yace sai kuma wani fasali da zai bayani game da sallar walaha salatu duha mustahabba sallar walaha mustahabbi ce wa aktharuha thamanu raka'atin mafi yawan rakawoyinta raka'a takwas hukumuha wa adadu raka'atiha wato hukuncin salatu duha shin sunna ce ko wajiba ce ko mustahabbiya ce wa adadu raka'atiha sannan nawa ne adadin rakawoyin salatu duha ad-duha inda al-fuqaha duha walaha a wajen masana ma bainar tifa'i shamsi ila zawaliha daga tsakanin ɗagawar rana fitowar rana da ɗagawarta zuwa lokacin da rana za ta yi zawali wannan shine duha in aka ce duha a wajen fukaha to wannan tazarar lokacin ka kirga awa nawa ne karfe nawa rana take fitowa ta ɗaga sama ka ɗauka karfe takwas zuwa nawa take zawali ka ɗauka sha biyu misali to sai ga tun daga tara goma sha ɗaya har zuwa sha biyu duk wannan duha ne da haka duk wanda ya tashi yin sallar duha to a wannan lokacin zai iya yin ta a gane ko ka duba hashiya tubuna abidin mujalladi na biyu shafi na 23 bugu na darul fikir وهي mustahabba ita salatu duha mustahabbiya ce kama zakar al-musannif kaman dai yanda shi mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadili rahimahullah ya ambata lima warada saboda abin da yazo fi fadliha akan falalar sallar walaha min al-ahadith al-kathira na hadisai masu yawa min ha daga cikin hadisan da suka yi magana akan falalar sallar walaha mayali sune hadisan nan ga sunan wanda za su biyo baya na farko hadithu abi zar akwai hadithin abi dharrin radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ala kulli sulama minan na min ahadikum sadaqa yusbihu ana wayar gari ala kulli sulama akan kowace gaba min ahadikum ta ɗaya daga cikin ku sadaqatun tana da ladan sadaka akwai abin da za ta samu ladan sadaka yusbihu ala kulli sulama ana wayar gari kowace sallama in ji wasu yasaidi a islamiyya sulama ba sallama ba ce yasaidi an fahimta kai ka daina ka kira malam musa an fahimta za ka dinga yawan ji suna wasu yasedan islamiyya suna fassara sulama da sallama ba sallama ba ne ka duba can ƙasa ma ya ce as-sulama fil asli izamul asabe wato ƙasusuwan 'yan yatsu wasa'irul kaf da sauran tafin hannu shine asalin sulama sun mastu'mila sannan sai aka ɗauki kalmar ake amfani da ita fi izamil badan game da ƙasusuwan jiki wa mafasila da wa mafasilihi wato fi izamil badani wa mafasilihi ake amfani da wannan gabar wajen ƙasusuwan jiki da kuma gabbai na jiki sai a ce musu sulama fa kullu tasbihatin sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan tasbihi yana da ladan sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa dukkan alhamdulillah idan mutum ya faɗa yana da ladan sadaka ko da bai ba da kuɗi ba in yi wannan wato wannan zikirin zai samu ladan sadaka wa kullu tahlilatin sadaka dukkan hailala la ilaha illallah tana da ladan sadaka wa kullu takbiratin sadaka dukkan kabbara Allahu akbar tana da ladan sadaka wa amru bil ma'ruf sadaka wa amru bil ma'ruf umarni da alheri umarni da ayi daidai shi ma wannan sadakatun yana da ladan sadaka ka dinga sa mutane su yi daidai ka sa mutane su dinga yin alheri shi ma yana da ladan sadaka wa nahyun an munkarin sadaka ka hana mutane su yi ba daidai ba shi ma wannan ladan sadaka ne kaga baka sa mutane sun yi daidai ba amma sai ka kwabe su kasi ba daidai ba shi ma kana da ladan sadaka wa yujzi'u min zalika shine mahallu shahid yana iya wadatarwa duk daga waɗannan abubuwan raka'ata ne raka'a biyu yarka'uhuma da mutum ya yi su minar duha na walaha ko da baka yi hailala ba baka yi tasbihi ba baka yi tahmidi ba baka yi umarni da kyakkyawa ba baka hana munkari ba sai ka yi raka'a biyu ta walaha duk za ta isar maka daga waɗancan ma'ana dukkan aikin da gaɓoɓi suke yi in kai za ka samu ladan sadaka in duk baka yi su ba sai kai sallar walaha raka'a biyu duk za ka samu ladan wannan gaɓoɓin dukkan su da ka abin nan an bayyanta ko wannan hadithi imam muslim ya fitar da shi hadithi na 720 wa an buraida radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal buraida Allah ya kara masa yadda ya ruwaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fil insani sittuna wa 300 mifsalin fil insani sittuna wa 300 mifsalin a jikin mutum akwai gaɓoɓi 360 na fili da kake iya gani ka kirga su da na ciki wanda ba a iya gani ɗan adam allah ta'ala ya masa gaɓai da na ciki da na waje 360 alaihi an ya tasaddaka an kulle mifsalin to wajibi ne akan sai yi ƙoƙarin yin sadaka ko yana kan sai ya yi sadaka a madadin kowace gaba min ha daga cikin gaban nan sadakatun ya yi sai an yi ta sadaka an kulli mifsalin min ha sadaka wato kowace gaba ya yi wata sadaka a madadinta ƙalu aji gabobi 360 kuma aka ce alaihi yana kansa kullum ya kokari ga cewa ya yi sadaka a madadin kowace gaba ɗan yatsinka kaga 'yan wannan karamin ma kaga gaba nawa ce da shi gaba uku to kowace gaba guda ɗaya kai wata sadaka a madadinta subhanallah za ka ce gaba ɗaya subhanallah gaba ta biyu subhanallah to ka yi sadaka da wannan to sauran gaɓoɓin to na ciki kuma fa to shi ne su kansu sahabbai abin suka ga kai abin akwai wahala suka ce ya ƙalu suka ce fa manin ladhi yudiku ya rasulullah wane ne zai iya yin haka ya ma'aikin Allah yayi sadaka a madadin kowace gaba cikin gaɓoɓi 360 qal sai manzo Allah ya ce annukhamatu fil masjidi majina da mutum ya gani a masallaci ya dufanu ha da ya binne yake wato ya binne ta aw shay aw shay'u ko kuma wani abu yunahihi da ya kawar da shi an dariki daga kan hanya fa illam yaqdir wannan duk zai bashi ladan sadaka fa illam ya kadir idan bai samu damar yin waɗannan abubuwa ba faraka a tabduha to yayi sallar walaha mana raka a biyu to jizi wa anhu za su iya tsayawa a madadin sauran za su isar masa wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin da hudu haka imamu abu dawud mujalladi na biyu shafi na 524 wa isnaduhu sahihun wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu qal an karbo daga zaid dan arqam Allah ya kara masa yadda yace kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli quba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zo wajen mutanen quba wa hum yusalluna ad-duha ya same su suna yin walaha fa qala sai ce salatul awwabin hina tarmadul fisal yace sallar bayi masu komawa ga Allah su ne ita ce sallar da suke yin ta lokacin da 'ya'yan raƙuma suke jin zafin rana ko zafin rairayi tarmadul fisal alfisal shine 'ya'yan raƙuma to lokacin da suka fara jin zafin rana suka fara tsalle to wannan shine wato shine salatul awabin sai suka ce sallar walaha akwai farkon lokacinta akwai kuma ƙarshen lokacinta to ƙarshen ya fi falala an bayyanta shine hina tarmadul fisal domin da safen za ka yi ta kaman farkon fitowar rana haga rana ba ta fara zafi ba da aka 'ya'yan raƙuma ba za su fara jin zafin wannan ba har sai ranar ta fara kamar irin sha ɗaya sha ɗaya da wani abu ko sha biyu kaga lokacin rana ta ɗan fara zafi to lokacin 'ya'yan raƙuma su kuma suke jin zafin wannan ranar to wannan yin ta a wannan lokacin ita ce dai salatu duha sai dai in kai ta da safe ko kai ta da farkon lokaci salatu duha ce in kai ta kuma a daidai wani lokacin da rana ta fara zafi ita ce salatul awwabin ita ma duha din ce amma an kira ta salatul awwabin saboda lokacin da kai ta wannan imam muslim ya fitar da wannan hadithin hadithi na 748 wa an jubair bin nufair an abi darda wa abi dharr radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna Allah azza wa jalla qala Allah mai girma da buwaya yace ibnu adam ya kai dan adam irka li raka'atin kai mun wasu raka'o'i mana min awwalin nahar a farkon yininka akfika akhirahu zan isa maka karshen ya kai dan adam hadithul qudsi ne kenan manzo Allah ta'ala ce ya kai dan adam me zai hana farkon yininka ka yi mun wasu rakawo'i ko da baka sami yin wasu ba a ƙarshen yininka a fi ka akhirahu ni kuma zan isar maka ƙarshen yinin wannan hadithin sahihu li ghairihi ne imam tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 475 amma yana da shahid hadithin nu'aym bin hammar ko himar a hammar inda abi dawud hadithi na 1289 ka kuma duba al'irwa shafi na 465 wa na abdullahi kaga wacce ce sallar irka ali raka'atun min awwalin nahar wacce ce sallar da ake min awwalin nahar kaga duha ce ana abdullahi bin amr qal ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata karamar rundunar yaki faganimu suka samo ganima wa asra'ur raja'a suka yi saurin dawowa kuma sun kai hari kuma ta kai musu an fahimta fatahaddathan nasu bi qurbi magazahu sai mutane suke tattaunawa game da kusancin gurin da suka je yaƙi la'alla dai inda suka je yaƙi kila bai funan da guri kaza ba bai da nisa kila wa kathratu ganimatihim da kuma yawan ganimar da suka samu wa sur'ati raj'atihim da kuma saurin dawowarsu sai mutane suke tattaunawa kila gurin da suka je yakin kusa ne kuma gashi sun samo ganima da wuri kuma ka gansu nan da nan sun dawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ala adullukum ala aqrabi ala aqrabi minhum maghza wa aktharu ganima wa awshaku raj'a manzo Allah ce kuna so in nuna muku aqrabu minhum maghza gurin da yafi kusa fiye da inda suka je yakin wa aktharu ganima kuma inda aka gurin da aka ya fi samun wato ganimarsa ta fi yawa fiye da wadda suka samu wa aushe ku raja'a in ba ku labarin gurin da ya fi saurin ya fi dawowa ya fi saurin dawowa da wuri fiye da gurin da suka je suka dawo da wuri wa aushe ku raja'a in gaya muku abin da ya fi saurin dawowa man tawadda'a wanda ya yi alwala sun magada ilal masjidi sannan ya yi sammako zuwa masallaci lisubhatu duha dan yayi sallar walaha to yin alwala da sammako ka je masallaci kai sallar walaha fa huwa aqrabu minhum maghza to wannan ya fi kusa da su fiye da gurin da wa'yancan suka je yaƙi kuke ganin ba nesa suka je ba wa aktaru ganima kuma ya fi yawan ganima wa aushaku raja'a kuma ya fi saurin dawowa a ga wani usulubi ne na kwaɗaitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin ga wasu sojojin yaƙi sun je sun kai ainihin wato sun yi jihadi sun dawo nan da aka ga sun dawo kuma sun zo da tarin ganima sai ake tattauna kai amma wannan gurin da suka je da kila ba mai nisa bane kuma ga tarin ganima kuma ka nan da nan sun dawo annabi ya ce bari mu ba ku labarin gurin da ya fi inda suka je saurin wato kusanci ya fi inda suka je yawan tarin ganima da za su samu ya fi gurin da suka je saurin dawowa shine mutum ya yi alwala ya tafi masallaci ya yi sallar walaha sallar walaha duk ta fi tara musu ta fi tara maka waɗannan abubuwan fiye da wancan da kuke ganin sun samu wannan hadithin imam ahmad ya fitar da shi mujallaji na biyu shafi na 175 haka sheik albani ya inganta shi ka duba sayihu targhib a hadithi na 663 ko shafi na 663 zuwa 664 hadithi na shida da yake fadar falalar walaha hadithu abi huraira shine hadithin abi huraira radiyallahu an qal Allah ya kara masa yadda ya ce ausani khalili bi 30 ya ce masoyina badaɗina ya yi min wasiya da wasu abubuwa guda uku na farko siyamu salatata ayyam azumin kwana uku min kulli shaharin a kowane wata in ba za ka iya litinin da alhamis ba to kaga ba za ma a mata yin siyamu dawud ba an fahimta yawa wanda baya iya na sati sau biyu kaga ba zai iya na siyamu dawud ba to wanda na satin ma litinin alhamis shi ma ba zai iya ba to allah akalli ya dinga azumi uku kowane wata musamman ma ya dinga yin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar in mutum ya yi wannan sai kuma wani wata yake cewa ya mun wannan wasiyar wa rakatai duha kuma ya yi mun wasiya da sallar wato rakatai duha raka'a biyu akalla na walaha ko da baka yi raka'o'in da yawa ba akalla ka zama ka yayi raka'a biyu na walaha wa an utira qabala an arquda kuma yayi min wasiya da na dinga yin sallar wutiri na kafin in kwanta idan ya zama na mutum kamar yadda muka karanta a can babin wutiri in mutum ya zamto ba shi da tabbacin tashi karshen dare to sai ya wutirin sa farkon dare da haka wannan abubuwa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa abu huraira wasiya da su mahallu shahid shine wa rakatai yadduha wannan hadithi imam bukhari ya fitar da shi hadithi na 1178 imam muslim hadithi na 821 قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله يتي وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى حقيقة أبو عبد الله الحاكم النيسابوري يا تتر حديثا da suka yi magana wanda suka zo akan sallar duha sallar walaha fi juz'in mufrad a wani juz'i wanda ya ware shi shi kadai kawai ya tattauna ya magana ya tattaro hadisan da suka yi magana akan duha wa balaga adadu ruwatil hadith fi ithbatiha na hawal 20 nafsan min sahaba wa balaga adadu ruwat wato wa balaga adadu ruwati al hadith wato adadin maruwaitan hadisin sallar duha wanda suka tabbatar da salatu duha sun kai na hawa 20 na nafsan sun kai wajen mutum 20 minas sahabati daga sahabbai daban-daban duk sun tabbatar da sallar duha ka koma cikin fatul bari mujalladi na uku shafi na 66 wa qala shaukani imamu shaukani rahimahullah yace wala yakhfaka wannan ba zai buya ba a gare ka annal ahadith alwaridata annal hadith alwarida hadisan da suka zo bi ithbatiha wanda suka yi magana tabbatar da ita kad balagad mablagan wato sun kai wani wani wani adadi la ya kasuru al-ba'd minhu an iktisari an iktidai istihbab yake cewa hadisan da suka zo wanda suka tabbatar da salatu duha kad balagad mablagan sun kai wato wata gaba da la ya kasuru al-ba'd minhu wani bangare nasu ba zai takaitu ba a nikati za'il istihbab akan hukunci na mustahabbancin salatu duha akalla wani kaso daga ciki yana nuna maka cewa sallar duha dinnan mustahabbiya ce yana da kyau a yi ta ka duba nailul autar mujallaji na uku shafi na 76 wa aktharuha kama qala al-musannif thamani raka'atin mafi yawan wato raka'o'in sallar duha wato raka'a takwas ne kamar yadda shi ai- kansa ainihin wato mawallafin littafin ya ambata li hadithi ummu hane saboda hadithin ummu hane binti abi talib radiyallahu anha qala tace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam amal fati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato sallah a shekarar da aka yi fatuhu maka thamani raka'atin wato raka'a takwas subhata duha kuma nafila ce ta walha wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 357 imam muslim hadisi na 336 an ce lokaci yayi sai mu tashi hukumar salatin duha insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe